أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي منعبودي وألا سبحانه وتعالى tare da wato salati da tsira da manzon rahama manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba daya da alayensa da kuma waɗanda suka bi su a tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe godiya ta tabbata ga allah akan ni'ima domin ni'imomin allah suna da yawa waɗanda ba za mu iya lissafa su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ni'ima ta rayuwa ya ba mu ta lafiya shekara ta jewayo kamar daije ne muka tsaye a wannan wurin waɗansu daga cikin 'yan uwa tun bayan waccan sallah sun bar mu wasu kuma cikin tsakiyar shekara wasu kuma ana gilli-gillin sallah suka bar mu a duniya ma yanzu in an ka bincika akwai waɗanda yanzu kafin a yi wannan sallar za ku iske sun koma ga Allah muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma ya faɗa ga manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini kai tunatarwa domin tunatarwa tana amfanin masu imani komi iliminka to idan an ka yi wa'azi ko dai a tunatar da kai abin da ka san shi ko ko ka ji abin da baka sani ba ko ka ji wani kuskure wanda ya kamata ka gyara ko ka ji wani kuskure wanda kai kake yi wanda ya kamata ka gyara shi don haka ba wani mutum a bisa doron ƙasa wanda zai cewa shi ba zai saurari wa'azi ba kuskure to abubuwan da ya kamata a yi bayani a kansu suna da yawa kuma lokaci takaitacce na tun da wannan shekara an rage kusan minti talatin amma za mu yi amfani da wannan dama don saboda waɗansu abubuwa da ya kamata musulmi mai do hankali kansu shimfiɗar mu ta farko shine ya kamata mu san cewa babu ranar da za mu huta bisa wannan doron ƙasa sai mun koma ga Allah kowane ne kuma ko musulmi ko kafiri Allah ce laqad khalaqnal insana fi kabad wahalar da kafirai suke bisa doron ƙasa ta fita mu mu ne bamu sani ba muna ganin suna da motoci suna da kamfuna suna da kudade suna da wane ne a'a ba daga nan take ba na farko suna cikin tashin hankali na rashin imani shi yasa kullun cikin tsoro suke musiba dubu wadda take bugun musulmi guda in ta bugi kafiri sai ya haukace falala ce ta imani billahi lafi yau nan musulmi muke muna ganin akwai muna ganin akwai matsaloli yau a ce babu kaza babu kaza to zan ba da misali daya kasar ukraine kowa yana gada abin da yake faruwa kuma ba musulmai ba yau kasar ta ruguje gaba ɗaya ba zan can a yi sallah ba in ba coci ne suke zuwa ko kuwa waɗanda ba su yi imani da Allah ba su kwanta su ji daɗi ba kwanciyar hankalin ba tattalin arzikin kuma ba abota ba Allah ba kuma ana cikin bala'i wanda ya lumka tsananin da muke ciki su dubu amma ba ko da musulmi yake tuna hankaltawa da wannan ba waɗanda farko ke nan abu na biyu kada mu sa tsammanin akwai ranar da maƙiya na addini za su daina yakar mu wannan in mun kai haka mun yi gurgun fahimta Allah subhanahu wata'ala ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u wala yazaluna ba za su gushe ba jiya da yau jibi da gata gobe daban da gobe yuqatilunakum fi'li ne mudari'i yana nufin yanzu da gaba abin da ke ci gaba za su ci gaba da yakar ku kuma ba ta fi hanya guda ba nan mu ya an ce yaƙi sai a ce bindiga a ce jirgin sama wane ne sojoji a ba haka ake nufi ba kowace hanya za su yaƙi tunaninka da aƙidarka zuciyarka kenan sannan za su yaƙi jikinka ta fuskar makami na soja da abin da ya kama da haka don haka mu tashi mu karanci addininmu da kyau mu karanta tarihinmu da kyau na addinin musulunci ko mu karanta tarihin makiya mu san su don mu san yadda za mu kare kanmu muna da ibadodi guda biyu manya waɗanda galibi dai ana tattaunawa kansu aikin haji da layya malamai da an ce asir ashar zilhijja sun kama ko da wannan wata ya kama za ku ga duk gidan rediyo da gidan tv da whatsapp malamai suna bayani kan layya da aikin haji galibi Allah ya saka musu da alkhairi malamai suna iya kokarin su to amma ni ina son in taba wata gaba ne daga cikin waɗannan gabobi wanda ba kowa yake yawan taba su ba daga cikin ƴan uwa gaba ta aikin haji da gaba ta layya suna da waɗansu abubuwa da suka keɓance mu kuma ya kamata a rinka bayani kansu kwarai da gaske ba wai a biyu a wuce ba duk da ke waɗansu suna tattaɓo irin waɗannan sassan sashi na farko bari in yi dalayya saboda shi ne abu wanda ba sai mun tsawaita ba malamai suna bayanin layyar da take yi da shekarunta da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi layya da kuma yadda ya ma al'ummar salayya da abin da ya kama da haka da kuma hukuncin yi mamomaci layya idan mutum ya mutu da dai maganganu na malamai babu bukka ne waɗanda in ka shiga ga ayoyi ga hadisai ga littattafai sai ka gaji amma abu biyu nake so in ɗan yi bayani a kai na farko shi ne abin da ya shafi niyya wadda malama aƙida suna kallon niyya ta fuskar allah zai karɓi aikin ko kuma zai karɓi aikin ka ba na biyu malaman fiƙihu suna kallon niyya za ta bambanta wata ibada da wata ibada yanzu kaga sallar azhar da al'asar in dai ba ta fuskar niyya ba babu yadda za a yi ka bambanta ayyukan su don ba a gani ba amma niyya ita take bambanta su wani na iya cewa to ai lokacin sallar azhar daban lokacin sallar al'asar daban to ya yi ka tari ga wanda zai haɗe su ba kai ko yanzu haɗa suna zai yana akan bala guda za ka bambanta su ‘yan uwa musulmi mu dawo mu yi karatun tana su niyoyi suna daga cikin abin da Allah yake kallo ya taimaki al'umma wato galibin layyanmu sai dai Allah shi amsa dalili akwai abubuwa da suka shigo shine cewa mafi yawancinmu abin da muke wa gudu kada ‘ya'yanmu ba su samu nama ba wanda kowa Allah ya san niyyar shi za ka ga mutum layyan nan wasu malamai sun ce wajibi ce wasu sun ce sunna ce to mu kaddarta a ɗauki ma waɗanda sun ce wajibi ce to duk wajibin da Allah ya ɗora ma idan ba ka da halin yin shi to Allah ya ɗauke maka duk abin da Allah ya haramta ma idan ka shiga cikin lalura Allah ce ya halatta ma kana cikin daji babu abinci za ka mutu sai ga mushe Allah ce kai amfani shi daidai gurgurin bukatarka kaga abu ne haramun amma yanzu ya zama to halat rukhsa ce ta zuwa wani dan lokaci to layyan nan muqaddarta wajibi ce to sai baka da hali ya zaka yi Allah ya dauke maka amma da yau mutane ba su yarda dauke wanda Allah ya musu ba saboda dan shi da matar shi yake tsoron a ce bai yi layya ba da al'umma shi yasa sai muka shiga cikin wata duniya ta neman dole ila tilas sai mun yi wannan shi yasa sai a zamanto a yi ƙarshe kuma babu abin da ake bukata ga neman alfahari da yake shigo muna game da layya wani ya yanka ragon jika 300 ba a taɓa yanka irin shi ba ko na 500 ko abin da ya kama da haka ga layyan nan an yi ta don taimako ba a ce kowa sai ya samu damar da zai yi layya ba duk yadda muka so kowa shi layya ba zai iya ba amma waɗanda suke iya taimaka ma waɗansu da ragon layya ba laifi ba ne kuma ba dole ba sai rago bari mu ce bunsuru dan mai karamin hali akwai bunsurun da ba ya hauna rago tsada amma dai mai karamin hali ne zai sa ba zai sai bunsuru ba wani yana kuma a ce a yanka bunsuru shin Allah kake so ya karba ku mutane kake so tsoro su dare ka ya kamata mu dawo ta mai kama muna cikin hali na tattalin arziki mai wahala to amma mu yarda da halin da muke ciki mun ki yarda sannan me yasa aka ce a kasa naman gida uku kashi ɗai a ci kashi ɗai a yi sadaka kashi ɗai a ajiye ai sadakan nan wa za a ba waɗanda Allah bai ba su halin yi ba domin al'ummar musulmi al'umma ce guda to amma waɗannan akhlaq da suka yi nisa sai a yi layya a sanya abubuwan da ba su dace ba riya ta shigo ciki cutar da musamman junanmu kuma ya zo ciki mai yawa irin yadda abubuwan da ake zubarwa na tuka da wane ne da irin yadda ake barin yara suna damun mutane wasu yara su zo cikin unguwa su aza rediyo su hana wa mutane bacci an san ko su wane ɗiyansu ƙoƙo ne ba a iya musu magana da abin da ya kama da haka da kuma irin yadda musulmi suka mai da idodinsu kamar idin yahudawa giya za a sha duk da yake abin yana dama amma dai gidajen giya za su cika kasashen musulmai karuwai za a yi swarti a je gidan rawa a cashi kamar dai addinin musulunci addini ne na rawa da shan giya da cashewa duk wata bid'a yau in ba a yi addiya ba an shirya ta wanda baka san iya misalin ta ba to kuma babu ruwa muna bukatar ruwa tattalin arzikinmu yana cikin matsala kuma muna bukatar Allah ke muke mu shin wai Allah tsoron mu shi kai mu saba mai dare da rana babu istighfari babu ja da baya don Allah ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sannan Allah ke muke mu akan makiya wannan ya kamata mu shiga taitaye mu abu na biyu sai abin da ya shafi qadiya ta aikin haji aikin haji kowa ya san an yi shekara biyu ba a tafi ba tura wannan da kuke gani ba yau ne suka saba su yi irin wannan taskur ba kuma kafin ma turawa su samu mulkin duniya an saba samun matsala ta zuwa aikin hajji bal ma tun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da rai wannan matsala ta taɓa faruwa ya tashi zai je umra kafirai suka shanye suka ce ba su yadda ba Allah ya ba da labari cikin surori daban-daban a cikin ma'ida Allah ya ba da wannan labari wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kuma Allah ya faɗa a cikin suratul fathi humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil haram sun hana muku shiga to amma abinda malamai suke cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a cewa wasu laifuka aikata sahabbai ba a cewa suna da wasu zunubai da za su hana Allah ya hana su shiga garin makka amma mu kuma mu dawo mu yi karatun tsanin su yau da wuya a yi kwana biyu uku baka ji an ce an kama wani ya kai ku kayan ba ƙasar saudiya kwana ɗaya kwana biyu kwaya mai jigilar karuwai an saba mai jigilar ɓarayi masu yankan aikin aljihu iya an saba mai jigilar yan 419 an saba mai jigilar yan daudu an saba mai jigilar bokaye ma yanzu a ce tsafi bayi sai dutsen arafa ko ku sai an je ka'aba gashi nan yan maɗigo yanzu su ta yi can otal-otal da makka suna yin maɗigo masu luwaɗi su ta yi da yan daudin su su yi luwaɗi da su mai taya da karuwa ta yi a yi mata auren biza ga shi na illa masha Allah waɗanda datti sun yi yawa waɗannan mutanen sahabbai ko rabin rabin rabin miskala da rata na waɗannan ayyuka ba suna aikatawa to amma mu muna musulmi sunan muna musulunci mun kasa gane ga inda matsalar mu take ba mu gyara alaƙar mu da Allah irin yadda ya dace ba wannan aikin hajjin da kuke gani malaman tarihi suna cewa an samu kaso 49 a shekaru tun wato farkon haji ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ba haji guda yi ana kiranta hajji ta hijjatul wada sai da aka samu zuwa yau kusan so 49 zuwa 50 musulmi su yi aikin haji ba a tarihi amma waɗansu suna cewa zai kai 200 ko 200 ba wani abu wani ɓangare na musulmi bai samu damar zuwa aikin hajji ba a tarihin aikin hajji amma wannan ba nan nake son hankalinmu ya koma zuwa gare shi ba hankalinmu inda nake son ya koma zuwa gare shi shine cewa Allah ya gaya muna waɗannan kafiran za su yaƙe mu wani ya aza yaƙi shi ne a ɗauki bindiga kawai a kai hari ba haka ake nufi ba shi kaɗai wato ku sani tun daga zamanin 1818 1818 ƙasar ingila lokacin tana jagorantar duniya domin ita ce lokacin nan uwar mamaya da uwar tsare-tsare yadda za a mamaye duniya sun yi tunanin ya za su yi tunda suna mallakar yankuna na duniya kuma za su mamaye wurare da dama ya za su yi su yi tasiri ga balagurin mutane a duniya mutane ne ba irinmu ba su in za a yi za a kira masana kowa ya kawo shawara sannan a tace mu ko mutum guda daga haɗi kuma babu mai haɗi bayan shi ko halaka ta sai dai kowa shi halaka kuma in za a yi ba a bidan wanda ya sa abu sai a nemi in za a yi ba a neman wanda ya sani sai a nemo wanda ba aike shi bane a ce ba da shawara saboda shi ake so tun wannan lokaci suka ce za su kirkiro takardar da za ta hana mutum ya ketara wani yanki ga yadda malaman tarihi suke cewa zuwa wani yanki wannan shi ake ce ma visa ka ka karanta tarihin visa ba yau ne aka fara visa an kirkiro ta ne saboda a san yadda za a sanya dokoki na ƙetare iyakoki a duniya to yau zaman da muke babban abin da ke hana zuwa ƙasar saudiya ita ce mi visa an shekara ɗai ba a yi aikin haji ba biyu ba a yi aikin haji ba an ƙirƙiro kurguna virus wannan hisar ne tibbi wani ambargo ne wanda ya shafi wato lafiya ta fuskar shi aka bi aka hana aikin haji na biyu yanzu kuma an dawo ga alhisar alfikri da al'iktisadi shine yanzu an gane kunkiya kunkiyar da kun ce sai kun yi aikin haji an bi dubaru ana na ana kaza ana kaza ba muna zargin hukumomin saudiya 100% ba don mun san da cewa da mu da su muna cikin rauni na kafirai sun fi karfin mu ta tattalin arziki da wasu abubuwa daban-daban amma ya kamata mu san matsalar mu da mu san za mu tukkarata wannan tukkarar bayan ta fara manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam kafirai sun shirya mai yadda za a yi addini kada ya ci gaba ta fuskar tattalin arziki a cikin garin Madina. Allah ce humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu. Ka a taimaka ma waɗanda ke tare da shi har sai sun wace sallallahu alaihi wa sallam. Babba abin da yasa suke son mu rauni a tattalin arziki saboda mu kasa tsaya ba addini kowa neman tuwo ya shagaltar da shi. ɗai kenan na biyu allah ya san da irin wannan matsala za ta faru da haramin makka ya shiga hannun musulmi sai allah ya faɗa musu wagga illa ƙo'ani mu'ujiza ne allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hada amma wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum allahu min fadlihi insha ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani innamal mushrikuna najas mushrikai najasa ne najasa ma'anawiyya ba hisiya ba ba wai ana nufin kamar kashi suke ba in ka ba su hannu sai ka ji ka sace arwalla shirka dattini fashtanibu rijsa min al-awthan washtanibu qawla su sai Allah ce fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da abihim hada kada ku kusanci masallaci mai alfarma malamai suka ce abinda ake nufi harami gaba ɗaya an hana mushriki ya shiga da wannan dai malamai suka ce duk wanda ke cikin haramin makka in yayi sallah ko ba cikin garin makka bane to wannan lada da aka faɗa yana samun ta shi yasa in an je aikin hajji ko baka yi sallah cikin masallacin makka ba in dai wancan harami in kai sallah a cikin garin makka to wannan falala kana samun ta da wannan nasi in ji malamai sai Allah ce wa in shiftum ailatan in kuna tsoron talauci ashe talauci yana daga cikin abin da ake wato yakar al'umma shi yanzu kun ga sai da lokaci ya yi sai aka halbe mu da makami biyu aka ƙara kuɗi aka ce kowa bayan kuɗin da ya zuba sai ya ƙara waɗansu mi ake so saboda a zub da mutane da dama da yawan mutane wasu sun zuba kuɗi suna jira aikin hajji lokaci ya ƙure ba a gaya musu ba sai da lokaci ya ƙure pap sai an kace sai an ƙara miliyan guda to ga wanga yanayi wani kukudin shi an ka bashi ma in bayani ba ma ya fasa tahiya kun ga sun karya ta nan na biyu sai suka kirkiro wata dubara sai suka ce sai an samu visa dama ko takin da ake basuwa visa ba ta samu ba can da ana zargin coronavirus yanzu babu coronavirus to ya kamata yan uwa musulmi mu hankalci abin da yake faruwa a ƙarshe malam ya zo ya ce lokaci yayi shine abin da nake so mu sani wannan aikin hajji tattalin arziki yana tada tattalin arzikin saudiya da na kasashen musulmai saboda ana haduwa yana hada manya-manyan malamai na duniya suna tattaunawa yana hada manya-manyan jami'an tsaro na sojoji na duniya suna tattaunawa musulmi suna haduwa suna ba juna labarin kasashen duniya da yadda musulunci yake suna musayar ra'ayi sannan ina kira zuwa ga masu ajansu ajansu da yawa daga cikin masana masu ilimi mallamai sun shiga cikin wannan harka kuma turawa sun fahimci wannan to dole su yaƙi ONG ONG waɗanda suke taimaka ma musulmi a samu taimako na laraba a ce na 'yan ta'adda ne kuma dole ne a yi ƙoƙari malamai su shiga cikin bashi shi yasa duk wanda yake wannan aiki ya yi hatta shekara ɗaya biyu ba a tafi ba ina kuɗin mutane yanzu kuma bana da yawa ba su tafi ba kun ga da yawan mallaman musulunci a duniya da suka shiga wagga harka za su shiga bashi da sun shiga bashi ko a bar ƙasa ko a ɗarbi mutum ko ya bar wannan aiki da haka tarko ne aka shirya ba masanan musulunci ta ƙarƙashin wani wannan zan iya barin bayani saboda malam ya kusanto kuma lokaci ya yi abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته